Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka barkamu da sake haduwa a cikin wannan jerin giya ta Ahadithul Akhlaq daga littafin Ash-Sheikh Dr. Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan littafi yana magana ne akan hadisai da suka zo batu akan halaye da ɗabi'u na gari da ya kamata musulmi ya mu'amalanci 'yan uwansa Uh, mutane da abokan harka da makamantansu. Wannan shine darasi na 28 a cikin wannan jerin giya mai albarka insha Allah. Malam yana mana magana akan abin da ya shafi sana'i'ul ma'aruf wato ayyuka na alkhairi da ya kamata mutum ya dinga aikatawa a rayuwarsa. Za mu tashi a inda yake cewa qad sahha fil hadisi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mu'minu man aminahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikakken mumini shine wanda mutane suka amintu game da sha'aninsa akan jinanansu da dukiyoyinsu ba sa tsoron wato cewa zai ci mutuncinsu ko ya taɓa jininsu ko dukiyarsu wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi ai malam ya ce ma'ana ya amanunahu wala ya khafuna minhu sharran lima ahidahu ahiduhu alaihi min salahi sun amince da shi ba sa tsoron wani shari daga gare shi saboda an san shi cewa mutumin kirki ne mai nagarta. Wali ma ra'au fihi min istiqamatin wa makhafatin saboda abin da suka gani tare da shi na tsayuwa akan alkhairi tsayuwa akan addini da kuma kiyaye dokokin Allah wa bu'udin da nisanta an sharri wal fasadi nisantan sharri da barna faman kana bi hadhihi sifa duk wanda ya zama haka ne ɗabi'arsa fahuwa min khiyarin nasi yana daga cikin zaɓaɓɓun mutane wa qawluhu fadin sa da yace wato fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu sharruhu mafi sharri cikin mutane shine wanda ba a fatan alkhairi daga gare shi kuma ba a amintu daga sharrin sa ba ai annan nasa la yatawaqqa'una min jihatihi khairan mutane ba sa saran alkhairi daga gare shi wala yantadiruna min mithlihi nafa'an ba sa fata wani amfani daga gare shi li'annahu la yu'rafu bi amalil khair saboda ba a san shi bai da tarihin aikin alkhairi wala yu'rafu bi badlil khair wa taqdimihi ba a san shi cewa yana aikata alkhairi ba wa aidan mala yace ha ila wa fi waqti nafsihi yu'rafu bi sharri an san cewa masharranci ne wal adha macuci ne wal udwan dan ta'adda ne imma bis sabbi ko dai an san shi da tsinuwa wa shatmi ko an san shi da zage-zage awul gibati ko an san shi da gulmace-gulmace awul namimati ko an san shi da annamimanci awul sukhriya wal istihza ko an san shi da sakin baki da zolaya da rashin da da izgili aw ghairi zalika ko wani abu makamancin wannan faman kana bi hadhihi sifa din mutumin da ya zama an san shi da ɗaya daga cikin abubuwan wal iyazu billah fa huwa sharrun nasi Allah ka tsare mu wannan shine mafi sharrin mutane wali hadha dan haka ne hariyun bil muslimi an yakuna da'iyan li ikhwanihi al muslimina bil khair ya zama wajibi akan musulmi ya zama yana kiran ƴan uwansa musulmi zuwa ga alkhairi muhibban muhibban al khaira lahum ya dinga kaunata musu alkhairi mub'idan an la'anatihim ya nisanci tsine mu musulmai wasabbihim da zagin su wal waqi'ati fihim da aukawa cikin mutuncin su iz laysa zalika min sha'anil muslimi wala min khuluqihi wannan baya cikin al'amarin da ya kamata a samu musulmi ko ɗabi'arsa a ce yana da tsinuwa da zagi da cin mutunci ba ɗabi'a musulmi na garba ne. Rawal hakimu ana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'ana. Hakim ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yanbaghi lil muslimi bai dace ga musulmi ba an ya kuna la'anan ya zama mai tsinuwa bakin shi ba a jin komai sai a shariya da zagi wani hadisi kamar da malai ya faɗa tirmizi ya fitar da shi da hakim a cikin musadrak a shekul albani ya inganta shi wasa bata fi sahihaini عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يا تبت أتكم بخاري لمسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi na kwarai cikakken musulmi shine wanda musulmai suka tsira daga ainihin wato sharrin hannunsa da sharrin halshensa wal ahadisu fi hadha al ma'ana kathiratu hadisai suna nan da yawa da yawa akan haka wa hadhihi aqallu ahwali al muslimi illam yakun da'iyan li ikhwanihi al muslimina yace mafi karancin halin da ya kamata a samu musulmi idan bai kira ƴan uwansa musulmai zuwa ga alkhairi ba bazilanil khaira lahum idan bai sakan musu alkhairi ba sa'iyan fi hajatihim bai zama yana ƙoƙari wajen biyan buƙatunsu masalihim da abin da zai amfane su ba, fala aƙalla min an ya kuna kafan an azahum wa an isa li shari lahum. To mafi ƙaranci ya tsare su daga sharrinsa kai ya cutar da su. In ba za ka yi mutane alkhairi ba to mafi ƙaranci kaka musu sharri. Waƙar takaddama ƙaulun Nabi sallallahu alaihi wasallama mala ya ce ai kuma ma zancen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabata da ya ce yumsiku an sharri ya kame daga sharri fa innahu lahu sadaqa kamewa daga sharri ma sadaka ce wa nabi dharr radiyallahu anhu qal qultu ya rasulullah ayyul a'mali afdal yace na na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji Abu Dharr a wannan hadisi dake cikin Bukhari da Muslim yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace mishi ya manzo Allah wani aiki ne yafi falala qala al-imanu billahi yace imani da Allah yafi falala wal jihadu fi sabilillahi daga nan kuma sai jihadi dan ɗan kalmar Allah qala qultu ayyur riqabi afdalu nace to wani wuya ne kuma yafi alkhairi qala yace anfasuha inda aliha wato an zo yan tabawa wani ne yafi alkhairi yace mafi tsada shi yafi alkhairi wa aktharuha thamanan wanda yafi daraja a kasuwa qala qultu fa in lam af'al yace in ba zan iya haka ba fa ba ni da yadda zan yi in iya wannan aiki qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa yace idan ba za ka iya ba to ka taimaki wanda yake yin alkhairi ko kuma ka aikata alkhairi ga wanda bai samu hali ba qala qultu ya rasulullah ara'aita inda uftu an ba'dil amal don na kasa yin ha wannan fakala ta kuffu sharraka anin nasi to ka kame sharrinka daga barin mutane fa inna sadaqatun minka ala nafsika in kai ka taimaki kanka kawo kanka sadaka muttafaqun alaihi fa fi hadha dalilun ala annahu la aqalla min al-imsaki an ash-sharri in lam yahsul min al-muslimi fi'l al-khair li ikhwanihi al-muslimina wa taqdim al-musa'adati lahum yace wannan yana nuna izuwa ga cewa mafi karancin abinda musulmi zai yi shine ya kame daga yin sharri ko wani barna ga ‘yan uwanshi musulmi in ma ba zai iya kawo musu wani alkhairi ba. Wa mammana a nafsahu min iza'il akharina wanda ya hana kanshi cutar da sauran mutane faƙar ta sadaka ala nafsi yau kanshi sadaka. Lannan iza'il akharina ta dayiƙun ala nafsi domin idan ya cutar da wasu to ya ƙuntata wa kansa ne. Fa'iza kaffa nafsahu an iza'il akharina in ya kame kansa daga cutar da saura wasu ala nafsihi wa rahimaha to ya faɗaɗa wa kansa kuma yawa kansa rahama bi an na kaffaha an izail akharina fa bi an kaffa izail akharina fa afaha min tabi'atil adha wa awaqibi da ya hana kanshi cutar da wani to kaya ga ya tunkuɗa consequence abinda zai biyo baya na idan yayi cutarwa ولهذا كان أبو الدرداء radiyallahu anhu ya kulu linnasi saboda haka ne abu darda ya kasance yana cewa na hannu a arafu bikum min albaya tsirati biddawab ya ce mu mun fi sanin ku fiye da yadda likitan dabbobi ya san dabbobi baka da arafna khiyaraku mun san mutanen kirkin cikinku min shirarikum daga mutanen da ba su da kirki amma khiyarukum masu kirkin ku sune allazi yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu wanda ake fatan alkhairi daga gare shi kuma ake tsoron sharrinsa wa ma shirarukum mafi shirin cikin ku fallazi la yurja khairuhu shine wanda ba a fatan alkhairi daga gare shi wala yu'minu sharruhu ba a amince da sharri daga gare shi ba wala yu'taqu muharriruhu wala yu'taqu muharraru muharraruhu kuma ba a enta wato ba a enta wanda ya enta wato ba a in ya ma yi shaida akan wani ba za a karɓi shaida ba ana ana tsoron abin nan ɗinsa. Wa mislu hadha fi fi fil ma'ana hadisu Anas radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ce misalin wannan haila a cikin ma'ana shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace daga Anas dan Malik inna minan nasi mafatiha lil khairi wa maghaliqa lishar cikin mutane akwai waɗanda suke mabuɗe ne na alkhairi kuma marfai ne su wato na rufe sharri wa inna minan nasi mafatiha lishari wa maghaliqa lilkhair a cikin mutane akwai wanda suke mabudin sharri ne kuma rufin alkhairi fa tuba liman ja'ala Allah mafatiha alkhairi ala yadihi alherin Allah ya kai ga wanda Allah ya danka mabudin alkhairi a hannunsa wa wailun yace bane kuma ya tabbata liman ja'ala Allah mafatiha sharri fi yadihi ga wanda Allah ya sa mabudan sharri a hannunsa wannan hadisi yana cikin sunan ta limamu ibnu maja a shekul albani ya hassana shi fannasu ala kismai ce saboda haka mutane iri biyu ne kismun sahibi khairin kismu sahibi khairin yaftahu alkhaira ala nafsihi wa ala nas kuma mutanen da su ma'abuta alkhairi za su buɗe dawa kansu hanyar alkhairi kuma su buɗe dawa mutane wa kismu sahibi sharrin da kuma bangaren ma'abuta shari yaftahu sharra ala nafsihi wa ala nas zai jawo kanshi bala'i kuma ya jawo mutane wa kullun yunfiqu ma indahu wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu yace kowa yana ciyar da abin da yake da shi ne saboda kamar yadda ake faɗa a cikin karin magana cewa kowace ƙwarya tana ƙanshi ko warin abin da ke cikin ta ne bai yiwa a sa ma ƙwarya wato tuwo ta yi ƙanshin fati ko a sa mata gurasa ta yi ƙanshin shayi yace آه فمن كان قلبه منطويا على محبة الخير وعلى حب شيوعه وانتشاره فإنه لا يفتو على نفسه وعلى الآخرين إلا خيرا wanda ya zama zuciyarsa ta ɗamfaru da san alkhairi da san ganin yaɗuwa alkhairi to babu abin da za ta bayyana babu abin da za ta ainihin fitar sai alkhairi gare shi daga mutane bi khilafin ladhi yantawi qalbuhu ala sharrin sabanin wanda zuciyarsa take kan sharri وهو يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين وانا ذا كويش ينا بوده وكانس شري ينا كما بوده وصورا متاني شري وان أبي برذة الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة يا مزع الله صلى الله عليه وسلم كنونا من أيكن الذي كين الجنة قال أمت الأذى أمت الأذى عن طريق الناس كدنغ كود دتي abin da zai cutar da mutane daga kan hanyarsu rawahul bukhari fil adab al mufrad bukhari ya tusha cikin adab al mufrad wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace marra rajulun bi ghusni shajaratin ala zahri tariqin wani mutum ya zo wucewa sai ya ga reshe ya karyo daga bishiya ya tare hanya da ya ganshi wa qala sai ya ce la unahiyanna hadha anil muslimina dole ne na kawar da wannan reshen daga inda musulmai suke wucewa la yu'dhihim fi cutar da su fa udkhila aljanna wannan aikin da yayi sai Allah ya sanya shi a cikin aljannar rahama wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim a sahihaini fa shattana baina man yumitul adha an tariqihim rahmatan bihim wa baina man yad'uhu fi tariqihim idha'an bihim yace akwai bambanci mai nisa tsakanin wanda zai tunkuɗe datti daga hanyar mutane don ya tausaya musu, da kuma wanda zai kawo datti ya zubar a hanyar mutane don ya cutar da su. Wa an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana'ul ma'rufi taqi masari as-su'i wal afati wal mahalakati. Aikata alkhairi yana tsairatar da mutum daga faduwa mummuna daga mummunan mutuwa da al'afat da matsaloli wal mahalakat da ababen da ke halakawa wa alul marufi fi duniya a alul marufi fil akhira mutanen kirki a duniya su ɗin ne dai mutanen kirki a lahira wannan kuma riwaya hakim ce da isnadi tabbatacce kamar da shekul albani yake faɗi ai innal ai annal abda yub'athu ala ma kana alaihi fi duniya shi bawa ana tasan shi ne ranar alkiyama akan abin da yake akai a duniya fa in kana sahiba ma'rufin وبر وفضل وإحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة in ya zama na cewa yana da kyakkyawan wato falala da aikin kirki da ihsani za a tashe shi ranar kiyama akan wannan aikin kirki da wannan ihsani wa in kana ala khilafi zalika in ya zama ba shi da wannan fa innahu yub'athu ala ma kana alayhi yawm al-qiyama za a tashe shi ne akan abin da yake akan ranar al-qiyama wa hadha yadullu ala makanati istina'il ma'ruf wannan na nuni zuwa ga matsayin aikata alkhairi babban matsayi ne fi dunya wa badhil alkhairi da bayyana alkhairi wa mu'awanatin nasi da taimakon mutane wal ihsani ilaihim da kyautata musu wa sa'i fi khidmatihim wa ma'unatihim da kokari wajen wato hidima gare su fa inna man kana kadhalika duk wanda ya zama a haka yake fa innahu li rahmatihi bihim wa ta'atifihi alaihim wa ihsanihi lahum ilaihim kaga mutum yana kyauta mutane su so da yana da tausayin su ne yana da kyakkyawan tunani yana da kyakkyawar zuciya yakunu ahlan yawmal qiyamati li an yakuna shafi'an lahum inda Allah azza wa jalla haka ya cancanta ranar alkiyama ya zama cikin da su ceci mutane a gaban Allah fa kama annahu kana fi duniya kamar yadda zama a cikin duniya yana yin sahiba ma'arufin yana aikin kirki alan nasi wa ihsani ilayhim yana mutane aikin kirki yana musu alkhairi fa innahu yawmal qiyamati yakunu kazalika ranar alkiyama ma zai zama cikin mutanen kirki mutanen alkhairi wanda za su yi mutane alkhairi wal muradu bi kaunihim ahlal ma'arufi fil akhirah ay bishafa'ati wato su mutane ne na alkhairi a lahira za a ba su daman ceto fa yakunu na ahlan lishafa'ati inda lahum inda Allah subhanahu ta'ala za su zama matancanta su yi ceto a wurin Allah ranar alkiyama fa kama kanu fi dunya ahla ma'rufin lahum bir rahmati wal atafi wal muwasati wal ihsan wa badhil khair kamar da duniya suke da suka cancanci su zama mutanen kirki saboda tausayin su da tausasawar su da kyautatawar su فإنهم يكونون كذلك أهل معروف إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله عز وجل za su zama wato ma'abuta alkhairi ranar alkiyama da za ba su dama cece ‘yan uwansa wurin Allah. Bi khilafi wal iyadu billah man kana mu'udiyan linnasi sabanin wanda a duniya yana cutar da mutane fi duniya haisu yu'dihim bi af'alihi wa aqwalihi yana cutar da mutane da maganganunsa da ayyukansa faman kanat hadhihi haluhu duk wanda a haka yake ma'an nasi fi duniya a wajen mutane a nan duniya la yakufu azahu anhum bai katange barnarsa daga barin su la yakunu ahlan yawmal qiyamati li an yakuna shafi'an lahum inda Allah bai cancanci a bashi damar ceton su bara na alkiyama li annahum domin su lam yaku lam yaslimu min sharrihi wa azahu fi duniya ba su tsira daga sharrin sa da cutar shi a duniya ba wali hadha yace dan haka ne sahafil hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace rana yake cewa innal la'anina la yakununa shuhada wala shufa'a yawmal qiyama lalle masu tsitsi ne wa junan su to ba za su iya zama shahidai su yi su sheda ko kuma su zama ainihin wato masu ceton junan su ranar alkiyama لأن الناس وانا يتكين سيو مسلم لأن الناس لم يسلموا من أذاهم في الدنيا فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله دوما متاني بس إلى دقس إنو وسط تتوسع لنا الدنيا عن الدنيا با تتعي إذا سزما ما سچي تنسو ما سامس مفتا أورن الله لم يرحمهم في الدنيا ولم يعطوا ولم يعطفوا عليهم بس توسع متاني الدنيا با بل آذوهم سجتدسوا بالقول والفعل da magana da aiki fahim laisu ahlan yawmal qiyamati li an yakunu shufa'a lahum inda Allah subhanahu wataala saboda haka basu cancanci ranar alkiyama su zama sune masu ceton mutane a wurin Allah ba fa'alul ma'rufi fi dunya wa bazl al-ihsani wal jahi wal wal ma'unati wal musa'adati wal atafi wal rahmati wad du'a'i lin nasi bil khairi hum ahlul ma'ruf fil akhirah waɗanda a nan duniya su aka sani da kyautatawa su aka sani da sanin mutuncin na gaba su aka sani da taimakawa su aka sani da bayar da agaji su aka sani da tausayi da rahama da addu'a ga mutanen kirki da Allah ya musu alkhairi ya musu albarka to su ne ya cancanta ranar alkiyama su zama wanda suka cancanta a kira mutanen kirki an jabir radiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi yana cewa yub'athu kullu abdin alama mata alaihi za ta shi kowane bawa akan abin da ya rasu yana yi wannan yana cikin sayin muslim har ila yau fa yub'athu kullun alama kana alaihi min halin fi dunya kowa za a tashe shi a bisa yadda ya kasance a nan duniya ne in mata ala khairin wa birrin wa ma'arufin fa innahu yub'athu ala zalika idan ya mutu akan alkhairi da biyayya Allah da biyayya iyaye da kyakkyawan aiki to za a tashe shi ranar alkiyama a haka wa in mata ala munkarin wa sharrin wa fasadin in ya rasu akan wani mummunan abu da sharri da barna fa innahu yub'athu ala zalika zari a tashe shi akan haka fa fihi kaga cikin wannan hadisi akwai targhibun wa tarhibun kwadaitawa zuwa ga aikin alkhairi da kuma tsoratarwa daga aikin barna targhibun ila ma'arufin ana fi ma'arufin fil ma'arufi ana kwadaitawa zuwa ga aikin alkhairi wal ihsan da kyautatawa wal jiddi fi tahsilihi da kokarin tara aikin kirki wa sana'il ma'ruf ila nasi da kuma kwadaitarwa zuwa ga aikata mutane alkhairi wa rahmatihim da tausaya musu wal atafi alaihim da tausashi ga su wa targhibun da kuma tsoratarwa anil munkar daga barin abin ƙi bi jami'i anwa'i da dukkanin nau'o'insa wa an ya hazara minhu almar'u li'annahu sayab'asu sayub'asu yawmal qiyamati ala ma mata alayhi kuma mutum yayi taka tsantsan abin da zai aikata su ranar alkiyama za a tashe shi akan wannan abin da yake aikatawa saboda ka dinga zaka aikata aiki ka ji tsoron wannan aikin in aka tashe ni ina yi akwai matsala ko babu idan ka sa akwai matsala to sai ka bari kawai tun farko tun kafin a je a samu wata matsala wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sauƙaƙa wa mutum musulmi mutum mumini wata damuwa cikin damuwoyin duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Ubangiji zai sauƙaƙa mashi wata damuwa cikin damuwar ranar alkiyama. Wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa ma mutumin da ke cikin kunci yassara Allahu alaihi. Allah zai sauƙaƙa masa fi duniya wal akhirah, duniya da lahira. Wa man satara musliman wanda ya rufa mumini asiri na wani laifi da yayi ko ta katubara da yayi satarahu Allahu fi duniya wal akhirah. Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. ba mutum ba zai gushe ba Allah yana taimaka masa matakar shi ma bai gushe ba yana taimaka wa ɗan uwansa musulmi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya bi wani tafarki na neman ilimi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahalallahu lahu tariqan ila aljanna ubangiji ya sauƙaƙa mishi hanyar samun aljanna ta sanadiyar ilimin nan saboda a ilimin nan zai samu abubuwa da yawa su taimaka mishi ya samu aljanna وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة mutane ba za su taɓa taruwa a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah ba wato masallaci ko kuma koda masallaci ba inda abin da suka taru suna yi shine ya tadara suna ya tuna kitaban lahi suna karanta ayoyin Allah wa ya tadara sunahu suna ƙoƙarin fahimtar ma'anar alƙur'ani bainahum a tsakaninsu illa nazalat alaihim sakinatu face sai Allah ya sauka musu da natsuwa wa gashiyatuhumur rahmatu sai Allah ya lullube su da rahmarsa wa hafatumul malaikatu sai malaiku sun zo sun ainihin kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda kuma sai Allah ya ambace su ambato na yabawa a cikin mala'ul a'la wa man batta bihi amalu manzo Allah sai ya ce duk wanda aikin sa ya mai da shi baya lam yusri bihi nasabu to dangantakarsa ba inda za ta kai shi yawai da kai dan wane ne ko jikan wane ko dan gari kaza ko dan kabila kaza idan baka tashi kai abin da ya kamata ba babu amfanin da wannan zai yi maka وقال ابن القيم وانا حديث yana cikin sahih muslim وقال ابن القيم رحمه الله ذلك ibn qayyim yake cewa kaga wannan kana aljaza'u ina ganin bari mu saurara anan saboda wannan sabuwar gaba ce malam zai shiga kuma shige ta a darasi na gaba insha Allah wanda zai zama shine darasi na 29 kenan insha Allah wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah